shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 30 ga watan august shekara ta 2023 miladiya muna darasi na goma a cikin karatun wani littafin albarka na zadul mustaqni idan yan uwa za su iya tunawa mu ɗauko bayani dangane da abin da ya shafi matakan farko dai na ibada shari'a kuma izalatu asarin khariji min as-samilaini ka fitar da tasirin abin da ya fita daga hanyoyin nan guda biyu ko ta dubura ba hadisin bukhari da muslim sahihi annabi ya zo wucewa ta wani kabari guda biyu wasu kabarin guda biyu jadidai ne sababbin binnewa sai ce wasu sabai yanzu haka ana yi waɗannan kaburkan guda biyu azaba amma wa ma yu'azzaba ni fi kabir ba wani babban abu yasa ake musu azaba ba yace laifi ne guda biyu ɗaya daga cikin su la yastanzihu min al-bawl idan yayi bawali baya tsarkaka fitsarin yake sai saki gaban kawai da yawa akwai wanda za ga sun je guri sun yi fitsari a tsaye ko a tsugune kawai mutum ya tashi sai mai da wandansa to wannan azaba farko da za ka gane wa kanka shine ka gada wa kanka shine azaba ta kabari a wata riwaya la yastasiru min al idan mutumin ya zo mai irin wannan dabi'a yakan zo ya yi fitsari a wurin da kowa yana ganin shi ma'ana sai je tsuguna a bakin hanya kai kana ganin ba laifi bane ba komai bane tunda ka dan makale ka abu nan in dai ka tsaya a inda wani zai ganka to shi ma yana jawo azabar kabari shi yasa aka so mun karanta anan cewa idan mutum zai tsuguno to falyabta'i yayi nesa ba a so ka yi tsuguno a inda ake ganin ka masu yin bandakai na kasuwa masu yin bandakai na bakin hanya to a rinka suturce su a rufe su kada a bari mutum ya tsuguna ana hango shi laifinsa na biyu shine kana yamshi bin namima yana tafiya da annamimanci ya dauko zancen wannan ya gaya wannan dan ya bata tsakanin wani da wani wannan shi ma yana jawo azaba ta kabari to idan mutum yayi bawali ko yayi bayan gida bai yi tsarkin dutse ba ko bai yi tsarkin ruwa ba ya je sallah haka to sallar sabatacciya ne Allah bai zai karba ba me yasa saboda yayi sallah da najisa a jikinsa ashe tsarki yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma ko da zaka shekara goma da wannan kazantar a jikinka ba ruwan shari'a da dadewa kawai ka kawar da shi abin da nake nufi da a ce mutum zai bayan gida a kama kumullah bai tsarkin dutse ba bai tsarkin ruwa ba kawai ya mai da wandansa sai dai azar yayi la'asar yayi magarba yayi isha'i yayi asubahi duk yana tunanin cewa yana da tsarki duk sallolin nan gaba ɗaya da Allah bai zai karba ba Allah baya karban sallah da aka yi ba tare da tsarki ba kai alwala ma da zai zo yayi akan wannan rashin tsarkin to Allah ba zai karbi wannan tsarkin ba ba zai karbi wannan alwala ba to sai kuma ana so mutum in zai biya bukata ya ringa yin bukatarsa a guri wanda yake mun'azilin aninas ba inda yake cikin mutane ba na farko kar ya cutar da mutane da warin abin da zai fitar saboda Allah ya kaddara duk abin da yake cikin dan adam ya juya daga abinci ya dawo bayan gida ko na dabba ne ko na menene yana wari ba wai aibu ne a cikin dan adam ba a ko na dabba ko na abu yana wari hikimar da ta sa aka ce in za ka yi duguno ka yi nesa shine kara wani ya ji warin abin da za ka yi ko ban ɗakuna da ake yin su a cikin ɗakunan kwanciya zamani ne ya sa yanzu aka juya ake yin su a cikin ɗakunan kwanciya amma duk hadisai da suka zo suna bayani akan banɗaki ce ake bayan gida ko mu ma iyaye da kakanni ce ake bayan gida a da yanda suke yi mutum zai ɗakinsa na kwanciya inda ake duguno a bayan gida ne a waje can mutum zai je yayi sai ya binne to amma yanzu an samu ci gaba za a tona rami a jefa shi to amma ko da an tona rami an jefa shi in ba a tsarkake wurin ba doyin sa din abun mamaki yana cikin rami amma yana iya fitowa har waje ke yasa zaka ce ana ce a rufe toilet din nan abun mamaki har toilet na zamani wanda shi bayan gidan ma bai zama ma a cikinsa kullum da ruwa a cikinsa da kayi kawai shi hanya ne wucewa yake tafi can waje amma abun mamaki idan ba a tsaftace shi yana wari to daga cikin kimar da ta aka ce a nesantar da mutugunnai a nesa saboda kasu zama suna cutar da mutane sannan kuma takrim ne takrimullahi ne li bani adam Allah ya girmama bani adam ba a so a ga tsiraicin sa ba a so a ga tsiraicin mutum kuma ba a so mutum ya bayyana tsiraicin sa da haka lalle dan adam yana bukatar ya samu wuri da zai suturta wajen ainihin wato biyan bukatarsa to abu na biyu shine wajen biyan bukata ko dai a gini ne ko kuma a fili farfajiya hali na farko idan mutum zai gina idan zai biya bukatarsa qawlu bismillahi a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'is ka kira sunan Allah sannan ka ce kana neman tsarin ubangiji daga aljanu maza al-khubus wal khaba'is da kuma aljanu mata to kaga hatta zuwa wajen biyan bukata ana shiga wurin ne da ambaton Allah saboda me hikimar a ambaci Allah kafin a shiga ban daki duk inda ban daki yake ana ce da shi wato hushush wuri ne na shaidanu wuri ne na aljanu aljani mugun halitta ne da yawansu ba sa son dan adam kuma suna faɗa da dan adam kuma suna yakan dan adam illa kaɗan a cikinsu kuma aljani yana iya cutar da kai ta inda baka sani ba aljani yana iya shiga jikinka kamar yadda kake shakar iska ya narke a jikinka ya ci gaba da cutar da kai shekaru aru aru don haka shari'a ta ce in za ka shiga inda yake to ka ambaci Allah to shi kuma aljani saboda ƙazantarsa duk inda datti yake yana wurin ku riƙe wannan duk inda yake akwai ƙazanta ko a gida ko a kasuwa ko a ina to matattara aljanu ne ba sai ka ma tambaya ba duk bola to tabbas akwai aljanu a wurin bola da ake zubar da bola ba to matattarar su ne akan dan ji alamun su wani lokaci bayan lokaci ko mutum ya dare ya fita wurin zai iya jin alamun su saboda wurin zaman su ne abun mamaki su kuma a wajen dattin dan adam anan suke rayuwa kwata makabartu wurin ciyawa da datti daki mai duhu da tarkace karakuna inda ba a shiga ana zuba tarkace gurin aljanu ne ban daki wurin tsaguno wurin aljani ne na haka annabi ya sunnanta in zaka shiga ka ce bismillah a'udhu billahi minal khubusi wal khaba'is Allah da ya yi zikiri ba to zai iya yiwa aljani ya cutar da shi abinda malamai suke cewa shi aljani ya fi samun tasiri ya cutar da ɗan adam yayin da ɗan adam ya nisanci zikiri in ɗan adam ya nisanci ambatan Allah to nan da nan aljani yake iya samun tasiri ya cutar da shi amma in zai ambaci Allah kafin ya shiga wurin to wannan ambatan Allah sai ya bashi wani kariya na musamman sai shekan din sai ya kauce masa kuma ba zai bashi dama ya ga tsiraicinsa ba malamai suka ce duk wanda ya shiga banɗaki bai ambaci Allah ba yana buɗe al'aurarsa ba yana ga ya rufe kofa ba to aljanu da shedanin ciki suna kallo suna dariya amma in ka ambaci Allah to za su kauce sai su ce wannan bawan Allah ne to ba za su ga tsiraicinka ba haka in zaka kwanta bacci aka ce ka kaɗe gadonka ka ambaci Allah za ku ga akwai askar da annabi ya koyar saboda mutum shedani aljani yana iya zuwa masa wajen makwancinsa kai kana iya kwanciya ma da aljani a shimfiɗa ɗaya in baka ambaci Allah ba a lokacin da za ka kwanta akan gadonka ya tabbata malamai suna faɗa kamar yadda ya zo a riwaya ko riga ka rataye ta kwana ɗaya biyu uku riga riga idan ka rataye ta baka yi amfani da ita ba to wuri ne na matattaran aljanu gado da ka sani ake shimfiɗa inda ɗan adam yake kwanciya aljani a gidanka yana iya mai da shi wurin kwanciyarsa musamman idan baka ambatan Allah gidan da ake barin gado mai gidan baya zuwa sai sati sati ko matar gidan ba ta buɗe sai bayan kwana uku hudu to ya kamata a rinka ɗage katifar ko kuma a wargaje shimfiɗar ko a birkice wurin a yi yadda ba a shimfiɗa ba amma in dai ka bar shi a shimfiɗe to ina tabbatar maka kana ɗagawa kan iya zuwa ya zauna a gurin ko ya kwanta a wurin duk wannan wani abu ne wanda yake sananne malamai sun yi bayani shi yasa annabi ya ce ko rigar ka ka ajiye zaka abin da ka ambaci Allah kafin ka ɗauke ta ko mayafi ko ko ko kaza haka matattarar dabbobi duk inda ake daure dabba tana kashi tana bayan gida shi ma matattara ne na shaidanu matattara ne na ainihin wato aljanu da haka amin waɗannan wurare da kuke gani ba wai don wani abu shari'a ta ce a yi zikirin ba don saboda kariya wa ɗan adam amma abin mamaki sai ga mutum yana afkawa ban ɗakinsa ba tare da ya ambaci Allah ba da yawan mutane bincike ya nuna cewa suna da aljanu a jikinsu amma ba su sani ba aljani yakan shiga jikinka ya ɗau lokaci yana cutar da kai ba tare da ka sani ba ga misali malaman rukiya suna faɗa alamun cewa akwai aljani a jikin mutum su ne abubuwa kamar haka duk mutumin da yake yawan mantuwa mantuwa ba na ka'ida ba ba normal abu ba ba wani ciwo ne a jikinsa ba haka kuri yake da yawan mantuwa to akwai tasirin aljani a jikin shi mutumin da in ya kwanta bacci za a je yana tattauna kat kat kat kat kat kamar yana fasa kashi ba kashi bane shedanu ne suke jikinsa wanda yake yawan ciwon kan da ba shi da asali an bincika an bincika an bincika ba a gane me illar ba to ana samun tasirin aljanna mai yawan fushi haka kawai ba a masa komai ba ko sai ta fushi ba abin da aka ma ko sai ka garan ka ya baci alama ce ta ashafan aljanna faduwar gaba haka kawai gaban ka yana faduwa rashin zikiri da ambatan Allah yakan sabbaba maka haka shedan ya shiga jikinka mafarki mutum ya ji shi a cikin ruwa kullum kana linkaya a cikin ruwa wannan babbar alama ne cewa akwai shedan a tattare da kai ko aljanni yana shafar ka ko dai yana makale a jikinka ko kuma yana zuwa yana kawo ma ziyara mutum ya mafarki ya tashi sama ya gan shi yiwu kamar jirgi kamar tsuntsu ka ji kana jin daɗi alama ce ta shafan aljan alama ce ta aljani ne yana yana zuwa cikinka yana maka wannan mafarkin wuta gobara wuta shi kuma alama ne na aljani ko sihiri yin kuka haka kawai ba na tsoron Allah ba ba bata maka rai ba kawai mutum ya daina ta kuka me ya sababi babu alama ce ta sihiri shi kuma da sammu a tattare da shi akwai alamu da yawa da malamai suke ta faɗa mutum ya ta wasu abubuwa na daban a kasa gane shi duk wannan alama ne na shafin aljani mugun mafarki mutum ya kwanta ya ji kamar me yau gashi a can ya shiga ne yana ta yawo ya je gurin ban tsoro an biyo shi da gudu za a duk alamu ne na aljanu ka kwanta bacci ka ji an danne ka kayi kayi kayi ka tashi abu ya gagara alama ce ta aljani shi sa annabi da yace ku rinka yin addu'o'i in za ku shiga ban daki akwai hikima a ciki muna zuwa mu je su shafe mu mu ta rayuwa da su shekar mutum ya mutu ma bai matsayi yana da shi ba to idan yayi tsanani ne sai ya fara hana ka bacci ko ya saka ka rinka wani abu ko mace ta rinka fita ba a sani ba ko yaro ya rinka firgita ko wani abu duk inda ka ji firgita a bacci ko mummunan mafarki ko wani aljani ne to yau ga ban ɗakunan mu a cikin ɗakunan mu na kwanciya kuma ba a zikiri mutum ya zo ya kera ɗakinsa mai kyau ya kashe kuɗi miliyoyin kuɗi ga filansa ga ban ɗaki kuma haka zai tashi da daddare idansa a rufe buɗe kofa ba zai ambaci Allah ba kuma suna ciki Na? Wai har kayan kallo ake sawa cikin bandakuna. Shi dan kenan ai. A sama dan wani saboda tsabar ka dade a wurin. Wurin kazanta wurin da ti me kai ka na dadewa ciki. Ai in kaga mutum ya dade a bandaki larura ta zauna da shi kurin. To amma shi bature tunda bai da addini. Baya da shari'a, zaka zai ma ta sa ma talabishin, kana kashi kana kallon talabishin. To yanzu ba talabishin din ma akwai waya, sai mutum ya shiga da wayarsa duk ɗan chatin ɗinsa ɗan amsarsa da bai bayar ba na abin nan duk abin da ake yake bayarwa Allah ne mana afuwa da yawa shi yasa kake ga muna da matsaloli da yawa mutum ya ta shiga damuwa abubuwa ya tininki ne ma ka rasa yadda zaka yi shi kuma aljani Allah ya kaddara inna shaytana yajri min ibni adama majra dami haka annabi ya ce yana iya shiga jikin mutum ya narke ya taimaka abubuwa amma me maganinsa yawan ambaton Allah yawan askar duk wanda ya ambaci askar to shi dan yana shan wahala a hannunsa ba cewa aka yi zai taba ka ba ko kadan ba amma zai sha wahala a hannunka buge buge za ku rinka yi yana yakar ka kana yakar sa shi yasa annabi ya ce in za kwanta bacci ka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ina fata ana fahimta to nan in kun lura da inda malam ce bismillah to bismillah ba karasa ta ba ai asali bismillahir rahmanir rahim ne malamai suka ce a hakan dai za ka tsaya don haka annabi ya ce kar wani ya zo shiga ban daki a waje ya ce bismillahir rahmanir rahim allahumma kai bid'a me zaka ce a'udhu billahi bismillahi bismillahi anan zaka tsaya saboda manzo Allah sallallahu anan yake tsayawa yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is nayi muku bayani al-khubus an faɗa jam'i ne na khabis an gane ko in an ce al-khabis al-khabisatu lil khabisina al-khabis wato namijin kenan al-khaba'is kuma jam'i ne na khabisa al-khaba'is jam'i na khabisatu abinda ake nufi al-inasu wato mata daga cikin su kenan kana neman Allah ya tsare ka daga sharrin aljanu maza da kuma aljanu mata a wata riwayar Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi ba khubusi ba ku kula da wasalin khubusi ko kuma khubsi wannan khubsi da sukunil ba to me khubs sharri idan ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi Allah ka raba ni da sharrin aljanu maza in kuma ka ɗauki riwayar Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi khubsi da daurin ba Allah ka raba ni da sharri al-khaba'is ba shi kuma ana nufin shaidanu kenan kana neman Allah ya tsare ka da sharrin shaidanu shaidanun da kuma sharrin su gaba daya to in mutum ya zo fita kuma daga ban daki na faɗa mun karanta a baya zan ce gufranak na yi bayani akan gufranaka ai as'aluka gufranaka Allah ina neman ka gafarta mu menene hikimar cewa gufranaka wai shi musulmi a yanda ake so duk inda yake yana ambatan Allah dan manzo Allah kana yazkurullah ala kulli ahyani ko ina yake yana ambatan Allah to amma idan ka shiga banɗaki ba a ambatan Allah sai dai a zuciya amma ka bude bakinka ka yi karatu ko ka wannan shi sa ita kanta wannan addu'ar a wajen banɗakin ake yi ba a ciki ba hatta ta shiga a waje ta fitowa ma sai ka fito ka je ko kafarka ta dama to sai kai wannan gufura naka wai dade wannan da kai a banɗaki minti biyar minti goma minti sha biyar banɗaki watakila wanka ma kai minti ashirin wannan zaman da kai wai ka tauye wani hakki na zikiri wai ba kai zikiri ba to ka ce Allah ka yafe mun rashin zikirin da ban yi ba dan mintunan nan da ne a banɗaki malam ka ji fa to ina wanda zai zauna a kasuwa ya awa biyar ko salatin annabi kwaya biyar bai yi ba ina wanda zai je ofis AC yana dukansa amma bai yi istighfari ko kwaya goma ba ina wanda yake zaune a wurinsa a dandalinsa ba fa ban daki yake ba a fili yake fayau ba abin da yayi wai dan ana nuna ma shari'a tana son ka rinka ambatan Allah ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran har aban daki ma wannan jinkirin da kai ba kai ba ha sai ka ambaci Allah kisa ko bacci kai ka tashi kaga ai bacci kai shari'a ta ce baccin nan hutu ne gare ka to ana rubuta maka ladan duk zikiri duk ambatan Allah da ka saba kana yi a farke baccin ka ma zai zama kamar ibada ne ana baka lada kuma shi ma aka ce in ka gama sai ka yi addu'a Allahu akbar da ka ku nemi tsanin Allah sai ka ce alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wato a da ya tafiyar da kazanta gare ni shine abin da zai cutar menene kazantar fitsari kazanta ne kuma cuta ce akan ce kazanta aza ana cewa kazanta cuta bayan gida ma haka ba sai na yi bayani ba duk mutumin da ya saci ɗaya bai fitsari ba sai ya tafi asibiti ba sai na yi sharhi ba duk mutumin da ya ɗebi wata ɗaya bai je tsuguna ya tsuguno ba shi da kansa zai je nemi abin da zai fitar da shi ashe cuta ce ashe fitsarin nan cuta ne ashe bayan gidan nan cuta ne to da Allah ya taimake ka baka wahala ba wajen fidda shi sai ka gode wa Allah kaje ka fidda shi lami lafiya kuma wani abin da yake kara wa dan adam sukuni da nutsuwa shine yayi fitsari wanda yake damun sa ya fitar da bayan gidan da yake damun shi akwai wani bawan Allah da kwantar da shi asibiti matsalar sa fitsari ne baya iya wallahi idan ya zo fitsari gaba ɗaya dakin asibitin nan kowa sai ya tausaya mai ihu zai yi ta ihu ne sai an rike shi kawai so yake dan fitar da digo kaɗan na fitsari kada Allah ya jarabe ka da irin wannan ciwon bai da daɗi hatta kai ga yanzu a zamani idan mutum ya gagara sai an ji an mai tiyata an fasa cikin a tusa roba a rinka zuko fitsarin a dole saboda mai gabansa baya iya fitar da fitsarin ashe kaga annabi yayi hikima da yace alhaba annil adha ashe cuta ce fitsari ko dabba ce fa bata fitsari sai an kai ta asibiti dole sai ta yi fitsari to ballanta bayan gida sai ka ji mutum yana cewa likita wallahi yau na kai wata guda ba ni ban je ban dace a ce kana da matsala je ka nemi lemu ka sha je ka nemi kaza sai ka nemi abin da zaka fitar da shi to dan adam da ka samu dama ka cire wannan ka zubar da shi to yau Allah godiya mun yi bayani wa taqdimu rijlihi al-yusra dukhulan wal yumna khurujan zaka gabatar da kafarka ta hagun in zaka fita daga bandaki haka kuma idan zaka shiga ainihin wato in zaka shiga dama in zaka shiga hagun zaka shigar ka bar dama a waje in ka zo fitawa ka jefo dama a gaba ka bar hagun a ciki aksu masjidin wa na'lin sabanin masallaci shi kan masallaci zaka gabatar da kafar dama ne a wajen shiga haka kuma in zaka fita zaka gabatar da kafar hagun ne ka bar ta dama saboda ai wurin ibada ne ina fata ana fahimta me yasa saboda ne annahu mahallu takrimin wa ibada masallaci wurin karamci ne da haka ake so a fara jefar kafar dama yau a cikin mu musulmi wane ne yake tunanin in zai shiga masallaci ya fara jefa kafar dama mantawa ake yi saboda shedan baya son mu nawa ne a cikin mu yau in zamu fita a masallaci muna iya tuna zikirin fita a masallaci mu jefa kafar mu ta hagun mu bar ta dama a ciki shedan baya barin mu idan mutum zai shiga kasuwa da wace kafa yake shiga hagun kasuwa hagun ake jefawa me yasa suka ce li'annahu mahallu ghaflatin an zikrillah saboda galiban ana aiki ne da galibi majority kasuwa wuri ne na gafala ba kasafi ake ambaton Allah ba harkoki ake na neman kuɗi kurin wa na'lim aksu masjidin wa na'lim saka takalmi ana so musulmi ya fara zura kafarsa ta me da dama in zai cire ya cire kafar hagu ka duba hatta cire takalmi malam an boya maka yanzu sai wani kawai ya zo ya kawo mana bidiya a cikin addini shari'ar da ta koya mana saka takalmi cire takalmi shari'ar da ta koya mana shiga ban daki fita ban daki shari'ar da ta koya mana shiga masallaci fita masallaci shari'ar da ta koya mana shiga kasuwa fita kasuwa shari'ar da ta koya mana kwanciya ta koya mana tashi shari'a da ta koya mana wando in za mu sa wandon mu ci kaba za mu fara sawa riga za mu cire ya za mu yi takalmi sai kuma wani ya zo ya ce wai akwai wani abin da annabi bai kawo bari ya kawo mutane wani sabon zikiri ko wani salati ko wata ibada la ha'intar Allah ne ha'intar shari'a ne haka takalmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tanaqulihi yana son ya rinka sa takalminsa da dama dama wa buduhu fi fada'in malam yace ana so idan mutum a yana tsuguno ne fada a fili a gona a wurin da ba gini shine fada duk wurin da ba a kewaye ba ko da danga ko da itace ko da gini sunansa fada farfajiya fili to ana so kai nesa amma in a gini ne zaka iya yi a kusa da gidanka zaka iya a gindin ɗakin ka zaka iya yi a duk inda ke tunda an kewaye me hikimar kai nesa saboda kada mutane su yi su ganka dan ba a son mutum ya bar al'aurarsa a gani hadisi ya zo sahihi Allah ya la'anci duk mutumin da ya bar al'aurarsa aka gani da gangan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a riwaya kana idza zahaba lil hajati ab'ad al madhhaba hatta yatawara an nas idan annabi zai je tsuguno hadisi imam bukhari da muslim sai yayi nesa har sai ya nisanci mutane haka yake sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya Mughira dan Shuba yace na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi muna tafiya wata rana sai ce ya Mughira khudri idawa ko idwa dauki buta rike yace muka tafi naga ya ta tafiya ya ta tafiya sai dai nisa yace hatta abada yayi nisa hatta tawara anni annabi ya bar inda nake yana nesa faqada hajatahu ya biya bukatarsa sannan ya ce a kawo masa abin ainihin alwala ko abin tsarki ya amfani da shi don haka ba a son yin tsugunu a kusa-kusa kuma akwai ma cutuwa ko da wuri ne ma na gini ka zo kana tsugunu kuma Allah ya zarabe ka kana gudawa sai ga mutum yana ta yan dabaru kana falo da bakinka gaban ɗakinka a falo kuma gudawa kake fa abun ba daɗi sai ga mutum yana ta murza bokiti ko yana kunna famfo ko yana wani kwale-kwale ya dan fake da wannan zai zubar da abubuwa lami lafiya ya wuce to kaga akwai takura yaya ka gani in akwai bandaki na nesa sai ka je can saboda kar ka matsu irin wannan kuma ana ba da shawara in mutum yana gudawa to kori yara ya ce ku dan matsa kai ku je ku yi wasa su shiga sai ka ja kofar falon ka sai ka sa sakata ka je ka zuba abubuwanka ba ma wanda ya ji matarka kuma da mun bayan da za ka yi ita kamun kuka kore ta ma za ta dawo wasitaruhu bayan nisanta kuma a suturtu ma'ana mutum ya lullube ko ya rufe ya sha zuwa a riwaya annabi in zai tsuguno ba kowa sai a sa sai a rufe shi da tsumma ko a yi masa wani katanga don haka ba a so mutum ya tsuguna inda za a rinka ganinsa Allah ganar da mu sannan kuma warci ya duhu li baulihi makanan rakhwan nayi bayani in zaka yi fitsari ka samu wuri mai taushi kai dan kada ka yi a wuri wanda yake ainihin wato mai mai tsandauri da fitsarin zai dama wa masuhu bi yadihi al-yusra idha faraga min baulihi min asli zakarihi ila ra'sihi talatan shi kuma wannan yana magana ne akan ana so mutum ya amfani da hannun dama in zai rike gaba to shine amfanin ka dan shafi kan gaban jikin zakarin naka har karshe dan ya zama wato ruwan fitsarin ya fita wannan kuma ana yi ne da hannun hagu min ajli an yakhruja ma baqiya min wato qabdati zakari shi zakari yana iya rike ruwa yana rike fitsari kofar fitsari tana iya ajiye fitsari amma in aka matsa sai ga ya fito dan kada sai kayi tsarki ka miƙe abin ya fito to amma wannan yace wa natruhu salatan kade shi sau uku malamai suka ce wannan tatsewa da katsewa akwai takallufanci a ciki akwai daurawa mutane nauyi riwaya bata inganta aka ce dole dole sai kai ba abinda shari'a ta ce ka wanke gaba idan ka ji ya da fitowa goma ka sake tsarki har ma ya tabbata cewa yawan tatse mutum yana tatse gaban shi yana yawan tatsewa kullum yau da gobe yana iya sababa masa wani ciwo kuma shi matsalar fitsari innal baula idza talabtahu darra shi da biyar fitsari duk lokacin da ka matsa gaban ka kana so ya fito to fa sai ya fito kuma ka lura ko yanzu ne ka je fitsari ka gama sai kai nishi kana so ya fito sai ga wani ya fito ka kare nishi sai ga ya fito ka kare nishi sai zai fito to yin wannan nishi nishin yau da gobe yakan iya sa mutum ya zama yana da matsalar baya iya rike fitsari da haka da fitsari ya gama zuwa da kansa ya tsaya halas dauki ruwa ka shafe ka goge sai kuma Allah ya rike maka na cikin wa idza taraktahu kuma karra idan ka bashi sai da kansa sai kuma ya tsaya da haka wannan annatru da saltu karkade gaba da tatse shi riwayar da ta zo a yi bata inganta ba cikin maganganun malaman fiqh haka a hadisi bai inganta ba وتحوله من موضعه ليستنجئ ليستنجئ من غيره إن خاف تلوثا mutumin da yayi fitsari anan ko ya tsuguno anan sai zo zai tsarki yana jin tsoron ya watsa ruwa ya tsarki a wurin zai iya bata jikinsa ko gurin ya baci ya halatta ya dan tashi ya dan motsa ya koma gefe musamman in a daji ne ko mutum yayi bayan gida ko gudawa mai yawa zaga ta bata wurin to in ka zo zaka yi tsarki wala Allah zuba ruwan da kake zai rinka farfazo ma yana bata koma har ma ya je kusa da kafarka to sai ka tashi ka canja wuri ka koma wani wuri wannan idan ka ga dama kenan in ka ga dama ne tsarki da dutse ko kuma tsarki da ainihin wato a ruwa wa timadu ala rijli bisra kuma ana so mutum in zo tsuguno ya dan karkata kafarsa ta hagun cinyarsa ta hagun wannan a ita yawanci hagun tustamalu li izalati najasa dama ko li izalatil aza ai ita hagun dama in za a cire to tsugunan ma aka zo ana so ka dan karkata ta bangaren hagu saboda suna cewa bincike ya tabbatar da cewa fitar da bayan gida in dan adam ya dan karkata ta bangaren hagun dinsa to ya fi saukin fita a gangan jikinka da lafiyarka idan kana cikin basir da wahalar fitar da bayan gida kana da imsak kana da irin bayan gida mai tauri din nan in ka tsuguna normal a haka to za ka yi ta nishi nishin da yawa zai zazzago maka da sunan Allah kamar zobe mai sunan Allah takarda mai sunan Allah kuɗi mai sunan Allah ko wani abu da yake a rubuce man da waya akwai sunan Allah da Qur'ani a ciki amma ba a gani kai kanka ai ka haddace Qur'ani kuma kana shiga ban ɗakin ai a rufe yake amma abin da yake a fili a rubuce a zahiri kar wani ya zo ya shiga da littafinsa da ambaton Allah ko ya shiga da Qur'aninsa zai muraja da ambaton Allah a ciki wannan ba a yi ba a shiga ban daki da duk abin da yake akwai zikrullah illa li hajatin sai dai inda ato bukata ya zo a riwaya riwayar Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Nasa'i Allah musu rahama gaba daya riwayar Anas da Ibn Majah annabi idan ya zo zai shiga ban daki yana cire zobansa sa saboda a jikin zobensa shi akwai ismul jalala akwai Allahu akwai sunan Allah a jiki Muhammadur Rasulullah da haka in zai shiga banɗaki sai ya zare zoben sai ya aji wannan shine dalilin da yasa malam fiqh suka ce kai ma idan akwai abu mai sunan Allah kaka shiga banɗaki da shi sai dai in kana jin tsoron wataƙila in ka bar shi zai iya bata shine haja wa rafu saubihi qabla dunuwihi min al-ardi ba a so wa yi kurahu ɗin nan kenan ba a son mutum ya rinka ɗaga kayansa kafin ya tsuguna na yi bayani a satin da ya wuce saboda mai ɗaga rigarka kafin ka tsuguna zai sa al'aurarka ta bayyana ba a so kuma haram ne mutum a ga al'aurarsa jama'a ɗabi'ar da ake da ita mutum ya yi tsirara ana kallonsa ana dariya haram ne shi kansa fa mai al'aurar ya buɗe ya bari a gani fushin Allah ne yake tabbata a kan shi to amma yau abun mamaki al'aura ake buɗe a kallo ana ganin al'aura musulmi baya iya ganin al'auran wani ko wani ne ya zo tsautsayi ya sa ko mahaukaci ya cire rigarsa zai wuce ko ya cire wandonsa in ka gani ka ce a'udhu billahi ka kautar haram ne ganin al'auran wani ko namiji ko na mace wata rana wata baiwa Allah Allah ya sauke mai matsala ce irin ta aljanu aljanu suka kwabe ta suka mata tsirara ta fito waje matar aure in za ka shiga zikidir kake shiga kuma wallahi ɗauka ake yi ana nunawa a wayoyin kuma akwai gida ne na shan giya gida ne na cin abinci za ga sun yi layi ko wando ba a sawa da mazan da matan ba ko fat wannan ainun kufri kenan to wai yau wannan tsiraicin shi mutane suke sha'awa ko mutum ya zo ya sa kayan da alama al'aurar suna bayyana baka da kunya ko ya sa matsatsin kayan da a zahiri ana ganin al'aurarsa ko shatin al'aurar jikinsa kana da kunya ko mace ta zo ta sanya kayan da ana ganin jikinta ta saka kaya ta saka riga shatin mamanta a fili wai wannan ado ne ake breziyar ma an zo daura ta ko riga sai a yi shi iya rabin mamanta haka ta yadda idan ta saka rabin kirjin yana nan a waje wai ado ake da shi da gangan ita zo mutu cikin mutane sai ta saki gilanta sai ya fadi ko tana taro ko tana wani abu sai sai su rinka jefar da gine wannan din wani fashion ne fakar ku dauka wani abu ne wai wai burgewa ce wai tana yayewa ana gano kirjinta ana gano sarkarta ana ganin fadin mamanta ana la ilaha illallah wal iyadu billah haramun alaikunna haram mala al'aura ko ce yaro ne ana so a rinka koya mai rufe ta yaro karami wanda bai balaga ba wannan ta sa shari'a ta ce in yaran ku sun girma hatta wajen wanka ai hatta wajen kwanciya ku raba tsakaninsu cikin magabata na kwarai fa akwai wanda su al'aurar kansu ma wani cewa ya tun da ya balaga bai sake ganin al'aurarsa da idansa bai sa ido ya ga gabansa bai sake yi ba ba ku gane ba ya ce tun da ya balaga ya sa ido ya kalli gabansa shi bai taɓa yi sai dai ya wanke haka wanka fa da yawa a cikin magabata na kwarai mala akwai wanda baya tsirara idan zai wanka suna wanka ko da gajeren wando ko da zanni yace yana jin kunya yace yana jin kunyar Allah a cikinsu akwai Imam Ahmad idan yazo da suturarsa yake wanka da zani yake wanka ya wanke duk jiki ya sa hannunsa ya wanke ciki ya cire wannan ishan yashi da yawa akwai wanda ba sa iya yin tsirara jigidar su wanka saboda suna jin kunya suna jin kunyar Allah kwanciya bacci akwai waɗanda ba sa iya kwanciya bacci tsirara dole sai sun dan yafa tsumma a jikinsu wannan kuma kamala ne kuma wannan mutunci ne ko da ba kai kai kaɗai ne a cikin daki to ina ga mutum ya je bayyana wa wani ina ga mace mafi muni mace ta bayyana da tsiraicinta yau malam gashi yau tsiraicin nan ya zama masha Allah sai ga mace ta fito ko a waya ko a facebook ko a kaza ta yi wani irin ado ta bai abubuwa wai tana bayanin wani abu ko tana tallan wani abu ko tana bayanin wani abu a'a ba bayanin take ba tallan jikinta take a gani ko a haska su suna rawa ko ana haska abin da ba kyau Allah ya sauke da ka ba a so mutum ko tsugunu zai iya fidda tsiraicinsa wa kalamuhu fihi ba a yin magana a ban daki musamman idan ana tsugunu na bayan gida li'annahu su'ul adab shine wa kalamuhu fihi ai fihi a cikin bandaki ba a magana a bandaki yayin da mutum yake tsuguno yana cikin mummunan ladabi ana son mutum ya shiru sai ya gama amma mutum ya zo ya tsuguna yana yana bayan gida yana surutu yana tsuguno yana surutu wannan haram ne ko wani ne ya mai sallama ya masa magana da zai yi ba sai dai ya gyaran murya ba za ka mai da amsa sallamar da aka maka idan kana tsuguno ba sai tana zama wajibi ka amsa bayan ka gama sai ka ce wa alaikum salam ko da bayan minti goma ne wani yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama yana cikin bandaki wali fitsari ma yake sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihi annabi bai mai da masa sallama ba hadisi imam muslim da abu dawud da tirmidhi yayi ta sallama yayi ta sallama saboda annabi yana tsuguno yana bandaki bai ce wa alaikum assalam ba amma mu yanzu amsa waya muke a bandaki amma idan wanka ne malamai sun ce wanka idan wanka ne to su da yake wasu dama suna wanka da suturarsu ko suna lalube da al'aurarsu ana iya amsa wasu sun ba to akwai wata halitta ta Allah a wannan tsago to yin fitsarinka a ciki zai iya cutar da su kuma shi fitsari karni ne da shi shi fitsari gafi ne da shi shi fitsari cutarwa yake kuma wannan ramuka aljanu suna iya mai da su wurin zamansu da aka ce kar a yi wa baulu fi shakkin din wataƙila gidan aljanu ne a nan mutum zai je ya tsuguna ya yi wa aljani fitsari daga nan ya kamu da tashi hankali wa masu farjihi biya menihi malam ya ce kada mutum musulmi ya shafa gabansa da dama kwata-kwata dama ba a yi tsarki ba a yi da dama riƙewa ba a yi da dama sai dai mai hannu ɗaya wanda bayan da zai yi wastijmaruhu wastinja'uhu biha da tsarkin dutse da dama ba a yi tsarkin ruwa ma da dama ba a yi wannan duka ainihin wato haramun ne ya zo a hadisi riwayar bukhari da muslim manzo Allah yana cewa la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yaqulu kada ɗayan ku ya rike gabansa da dama yana fitsari mutum musulmi ya zo zai fitsari ya rike gabansa da dama yana fitsari la kada ya haka in ji annabi la ya tamassah min al khala'i bi yaminihi hadisin bukhari annabi yace kada mutum ya shafi kazanta kada ya tsarki da damansa kaga tunda annabi ya hana to kaga bai kamata ya ba kana musafa da dama kana cin abinci da dama kana shafa fuskarka da dama kana ba a yi da dama wastikbalu annayraini nayi bayani shi fuskantar rana da wata haka malaman fikihu suka faɗa amma wasu malaman suka ce a gini ba ne idan banɗakin gidanka a gine ne ka gani za ka yi kallon gabar ko ka ba ta baya amma mutum ya je gonan sai kalli gabar ko ya je gonan sai kalli yamma haram ne ko kuma a hanya haram ne duk gurin da ba gini ba ne manzo Allah yake cewa la tastaqbilul qiblata bi bawlin wala ghaid ba a fuskantar alqibla wajen bawali ko ga'idi bayan gida walakin sharriqu aw gharribu hadisin am ne ya shafi gurin gini daban da ba gini ba amma malamai daga baya suka kawo wasu ruwayoyi aka ce ai an ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan hadisin yana biyan bukatarsa yana kallon ainihin wato gabar amma a wurin akwai gini ya kalli sham ya ba wa gabar baya ya ba wa ka'aba baya aka ce ah to ai annabi ya ce kar kuma a juya mata baya kar a kalle ta sai malamai suka ce ah wannan hadisin kada a kalli gabar ko a juya mata baya sai in a wurin da yake ba gini ba ne a farfajiya ne amma in a gini ban ɗakin ka ko ka sa toilet ɗinka yana kallon ainihin wato a gabar ba laifi ba ne ina fata ana fahimta to wannan kenan wa lubsuhu fawqa hajatihi ba a san a dade a ban daki sama da bukata me bukata me bukata ka ban daki kawai iya yanda zaka fitar da tsartarka ka fitar to me kuma na zama bayan ka gama duburarka ce take da zazzabowa ba su kake haifaro kanka sannan kana zama cikin kazanta cikin shedanu kai da ake so a guji shedanu ka zo ka zauna a cikin su to kuskure ne haramun ne ma malamai suka ce ya haramu hala qada'il haja lubsul insan fawqa hajatihi saboda ya tsaya ne a wurin da yake ya bude al'aura biduni haja wai so suke ce maka kwabe wandankan nan ma fa da kai da ka zo tsugunawa larura ce shari'a ta ce ka cire wandan me larura saboda za ka yi tsuguno dole ba za ka yi a wandanka ba me larura saboda za ka yi bayan gida ba za ka yi a wandanka ba amma da ba da haka ba haram ne haka kawai mutum ya cire wandan shi in ba larura ba ba a cire wando ko a ban ɗaki ko ka je likita zai ba wani abu ya ce wani ya je abin nan za a masa wani abu likita ya ce gobe ce ya aka yi cire rigarka ya cire singile ce ce cire ta kai wando ce cire ya ce a ya bar gajeren wando ya ce kwabe shi ma fa zigirir ya sa ke akwai abin da za a yi maka asibiti sai an sa ka kwabe zigitir amma likitoci ya kamata ku ji tsoron Allah sai ku rinka sama wa mutane sutura sai ka fita sai ka ce kwabe kar ka tsaya a gabansa kana cewa kwabe kana kallonsa sai ka fita sai ka ce kwabe ga wannan mayafin na aiki ne da za a rataya shi ka rufe jikinka sai ka hau gadon ka kwanta sai ka gyara jikinka amma wani iya zaune a gabansu zai ce cire kwabe cire kwabe kuma abin mamaki wannan abin ko namiji ko mace ko namiji ko mace so muna buƙatar mu samu masu tsoron Allah a cikin gudanar da wannan abu yanzu mace tana iya zuwa da matsala ta da ya shafi mamanta nonanta kuma a ci rashin sa likitan musulmi ne ko ba musulmi ba namiji shi zai duba ta tana ji tana gani za ta kwaɓe kayan nan ya sa hannu kuma ya riƙe ya yi abin da zai ko kansan nono ko wataƙila wani ciwo ko wani ƙurji zai gyara ko na wani kyama ma baya ji ko wani nauyi ma baya ji akwai wanda ɗaukan hoto ma suke shi yasa muna buƙatar mu samu ƴaƴanmu musulmi mata su karanta likitanci don mu huta da irin wulakancin nan da yake faruwa in na sha faɗa ina maimaita a karatu in har namiji ko wani mutum zai bar ƴarsa ta yi karatun boko shi shiga jami'a ko na in dai tana da kwakwalwa da basira yana da hali sata ta yi karatun likitanci sata ta yi karatun lafiya za ta yaye musulmi bakin ciki da yawa za ta ba da gudunmuwa ko bata je ta aikin gwamnati ba a unguwarsu za ta taimaki mutane saboda muna buƙatar su ba wani mai addini da zai so da mutuncinsa da kimarsa ya je ya ɗauki matarsa ya kai wani ya je ya yaye ta ya buɗe ta a ce haihuwa har yanzu namiji yana iya zuwa ya karɓi haihuwar mace haihuwa ko akuya ce za ta haihu ai da kunya ka ganta ballantana mace kar a gaya maka yadda ake bankare su buɗe kafafuwansa haka ake yi haihuwa kana ji kana gani da gemunka da komai naka ka je ka miƙa matarka a ce alhaji ka jira sai bayan awa uku kuma namiji ne zai je tsaya kanta wallahi kuwa yanzu ko wannan bakin cikin musulmi bai kamata mai kishi mu bude school of nonsense nonsense midwifery ba yan gani gani mu tura ƴaƴan mu su yi karatun boko nan su yi ilimin nan ba masu kuɗin mu su yi zuciya su bude mana school of nonsense nonsense da yawa mu ci tura matan mu ƴaƴan mu suna karatu suna da basira yaran nan amma sai a zo a ce ana kishin addini ana kishin musulunci ana ta faɗa ga inda za ku yi musulunci aiki ba ku yi ba to ku duba yanzu fa kai da karan kanka fa al'aura ka ba a yadda ba wai ka zauna haka kawai ba da larura ba ka bude ta ba a yadda ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa bawluhu fi dariqin wa zillin nafi'in wa tahta shajaratin alaiha samara ba a so mutum yayi fitsari ko bayan gida a wurin inuwa mai mai amfani kwata-kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine albarka ga duk wanda yake zuwa gindin inuwa ya biya bukata wallahi malam wannan karatu yana da muhimmanci musulmi ya san shi kana nan kana ibada ka kana zikirin kana kaza jahilci zai sa ka je ka ɗebo wa kanka la'anta ka yi tafiya dan duk wanda ya je gindin inuwa yayi fitsari ko a hanyar mutane yayi fitsari fitsari fa kawai a kan hanya ka tsuguna kawai a gindin bishiya inuwa da mutane suke huta kai fitsari tsinuwar Allah ne a kanka ittaqul la'anaini manzo Allah ya ce suka ce me la'anaini ya rasulullah ya ce allazi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim duk wanda yake zuwa hanyar mutane ya fitsari yanzu kan mutum ya zo bakin hanyar nan kaga wucewa ake mai kafa mai mota mai kaza wataƙila da daddare ne ko da asuba ne ko ba kowa bari ya tsula fitsari kurin haramun ko qari'atu dariqi junction kamar mutum ya je gindin junction din ake bada hannu kawai sai je tsuguno ya bayan gida saboda da daddare ne ba kowa ya kashi a wurin tsinuwa ce haramun ne da ka ba a yi fidil nafin ko tata shajaratin alaiha zamara wato ainihin wato karkashin bishiya wadda yake akwai ciro akwai tsiro akwai 'ya'yan amfani kamar mangoro ko gwanda ko kwakwa ko na makamancin wannan haramun ne kuma shi fitsari da kake ganin sa duk inda yake inda ruwa yake tafiya nan yake bi yanzu idan kai fitsari yanzu a nan gurin ko bai gudu ya tafi ba duk ran da aka yi ruwan sama in yazo zai kore asarin sai bi ruwa ya tafi to ba mamaki wani da ruwan ya ce zai sha ba mamaki wani da ruwan ya ce zai amfani da shi ko kuma mutum ya je bakin ruwa kawai sai ya tsula fitsari na san fitsarin zai shiga cikin ruwa abin mamaki wani ma wanka yake yi ya shiga yana wanka kudin sai fitsari a cikin ruwan yana wanka da shi a'udhu billah jama'a musulmi mu muka fi cancanta mu koyi wannan ladabi na tsafta mu muka fi dacewa mu koyi kunya mu koyi mutunci da sani ya kamata kuma mu kame cutar da mutane dan duk wannan abun cutar da mutane ne zaluntar mutane ne mutum sai ya je kasuwa malam sai kashi a kasuwa sau da yawa na ka je kasuwa da sassafe sai ka tarar wani yayi kashiya yayi kashi a wani layi na kasuwa ko ya samu wani gindin shago na kasuwa yayi kashi makarantun da ba su da tarbiyya ƴaƴan da ba tarbiyya sai ga yaro ya je yayi kashi a gefen aji ko wani yayi kashi a wuri kaza cutarwa ne ko yanzu irin masallatan mu dinnan da bandakunan mu mutum wallahi mala abin zai baka mamaki bandakin da aka yi shi na yin fitsari ne da wanka kawai wallahi sai mutum ya je ya tsuguna mala ya zuba kashi a wurin ya tafi cutarwa wai dan me yasa shari'a ta hana yin wani abu da kaka cuci wani ai to wanda ya shiga bandaki da ake fuloshin ya je ya yi tsuguno ya ƙi ya fulo shi ɗin me bambancinsa da wannan bai da bambanci da haka ko da a cikin banɗakin ne za ka iya cutar da mutane shi ya sa malam akwai mutanen da mutum sai shekara biyar bai shiga banɗakin masallacin unguwarsu ba wani kaga banɗakin nan kwata-kwata baya zuwa wani saboda shi ba zai ma zo yana da buƙatar je banɗaki ba fitsari ma wani baya iya zuwa saboda me akwai mutanen da suke suna zaluntar ƴan uwansu mutum ya je bayan gida wallahi ko ruwa ba zai kora ba wani kuma da ruwan ma ba zai kora ba yana sanyi yana sauri akwai mai shiga da fiya wata idan yayi ya gama sai ya tsarkin da fiya wata sauran fiya wata sai ya tsora shi akan bayan gida wannan kuma ku tambayi mai wankin bandaki zai ba ku labari har ciwo masu wankin bandaki sai kamuwa da shi ciwo na, na wani alaji ko wani ciwo na kuraje a kwantar da mutum ya ta bala'in ciwon kafa da kuraje saboda me yana yawan wankin kashi a bandaki yanzu daidai ne musulmi ya wannan rashin tarbiyya mutum ya zo wajen alwala sai ya yi kaki ka ya ɗebo koriyar majina kurin sai ya zube ta auren ya sa ruwa ya kora da zai ba haka zai tashi daga gurin ya tafi ya barka ya za ka yi ai tunda banɗaki ne na public ne na kowa da kowa wannan cutarwa ne duk wanda ya shiga banɗaki bai gyara shi ba ya tafi ya cuci wani kuma idan ka je banɗaki ba ruwa kar ka yi ko ka fita wani gurin ko kuma ka je ka nemo ruwa ko ka rufe shi in ka gama ka ce jama'a bari in gyara ko ban daki aka zo na masallaci kai ko na harami irin wanda ake ake tsaftace kullu wallahi kana zuwa da ka leka ka ga ya lalace ruwa baya tausayi kana a'udhu billah saboda dan adam yana iya kamuwa da cuta jama'a tsuguno da kuke gani a ban dakunan nan namu Allah ne kadai yake kare mu akwai cututtukan da ido baya ganin su so idan ka tsuguna ka buɗe dubararka kana numfashin nan ka buɗe ta da haka ƙwayar cuta ce fa za ta rinka hawa ta shige ka fitsari idan ka zo kana yi a wuri in wani mai cuta ya zo ya yi fitsari bai watsa ruwa ya tafi ba kuma masallacin ba sa kula ko kasuwar ba sa kula ana sa magani ana wankewa a wurin za ka ɗauki infection sai ka ɗauki ciwon gaban da har ka mutu abin ne ka kabari ba ka rabu da shi ba kuma masifar shine ka ɗauka ka sa wa matarka ka sa wa matarka ka sa wa matarka kuma ba ka da laifi wani ne kawai dan uwa ya je ya zuba shi yana da ciwon bai ma san yana da ciwon ba ya je ya yi shi a masallaci ka zo kai fitsari ma ya yi sai sa duk wanda ya je man daki in zai tsuguna kora ruwa kai addu'a Allah kiyaye in tsuguno ne ba a watsa ruwa ba kar ka tsuguna ba a kai duk matsuwarka kar ka tsuguna akwai akwai hadari nemi ruwa ka watsa kai hakuri ka je ka dauko bokitin ka zuba in ka ga dama kai Allah ya san in ka dama kuma ka bari ai akwai cutarwa a ciki Allah sa kun gane to mun yi hakuri an ce ai hakuri da haka kada ayi wannan kuskure ne sannan mutum yana yin istijmari da dutse sun mai sanji bil ma'i sannan ya tsarki da ruwa tsarkin dutse na yi bayani asalin tsarkin dutse dutse ake samu mai tsafta kuma wanda yake zai iya rike ruwan zai iya rike ruwan bawali ko ruwan fitsari to sai a goge ta nan bangaren sai a goge ta nan bangaren haka tsarkin ruwa kuma ba sai na yi bayani ba to amma sun ce abu ne guda biyu tsarkin dutse daban tsarkin ruwa daban wa yuzi'u al-istijmaru illam wato illam ya'dul kharij mawdi' al-'adati ya halatta mutum yayi tsarkin dutse idan abin da ya fito daga jikinsa din bai tsallake iya gurbin kofar duburan ko gaba ba duk wanda yayi bayan gida bayan gidan ya dan fito ya shafi gefen duburarsa to bai halatta ya tsarkin dutse ba me yasa shi tsarkin dutse ka san ba kawar da abin yake gaba ɗaya ba yana ɗan cire shi ne amma warin yana nan don haka shari'a ta ce ka share iya bakin duburan ne saboda in ka share ita dubura idan ka miƙe komawa take yayi kun fahimta duk dubura yadda take in ka dubura kana numfashi tana ɗan zazzagowa haka da haka in ka zo tsarkin za ka goge ta iya bakinta in ka miƙe ya koma to amma in har ƙazanta ta fito watakila bawali ne a watakila bayan gida ne na gudawa mai ruwa har ya taɓa gefe-gefe to wannan tsarkin dutse baya amfani dole sai ka saka ruwa shi ne abin da yake nufi illam ya adul kharija mawdi'a al'adaci sannan kuma ana so a yi istijmarin nan tsarkin dutse kenan da ainihin wato a duwatsu wani hauya da makamantansu kuma ya zama ɗahiran mai tsarki ya zama kuma zai iya wato cire ƙazanta shine mulkiyan gaira azamin ba a yi da kashi ba a yi da raushin kashin dabba wa tsa'amin ko abinci ko muhtaramin ko wani muttasil bi haiwan ko muhtaram abin da ake mai daraja kamar yanzu misali a an hana yi da da kashi saboda kashi abincin dabbobin aljanu ne kashi abincin aljanu ne kai idan mun ci nama muka jefar da kashin to su kuma aljanu su kasusuwan namu suke ɗiba sai Allah ya dawo musu da shi da nama sai su ci to me yasa in an yi amfani da kashi zaka ɗauki bayan gida ka yi ba daidai ba ne manzo Allah ce ta'amu ikhwanukum ne min aljinni abincin yan uwanku ne cikin aljanu da haka shi yasa ba a so idan an yi tsuguno a yi da kashi kashin dabbobi fa shi kuma abincin dabbobin aljannu kashin dabbobin mu me yasa aka ce kar kai tsarki da shi saboda dabbobin aljanu su kuma shi suke ci shine abincin su to ya zaka zo ka zuba bayan gidanka a jikin kashin dabbobi ko ka je cikin kashin dabbobi kai kashi kai ma a ciki duk wannan rashin tarbiyya ne sannan ba a yi da gilas gilas zai iya yankanka sannan gilas ba zai iya cire maka fitsari ba dutse mansa dutsen da yake da falalen dutse sumun sumun yanzu kamar irin teburin nan ba yadda za mu ce tsarki da wannan duk abin da za ka yi ya zama yana dan kurzu kurzu yana iya zuke fitsarin ko kuma bayan gidan ko kuma ya yi tsarkin yana tare da dabba ko kuma wurin dabba mutasilin bai hayawan malamai sun fassara shi kamar haka kamar wanda yake zuwa ya hau kan dabba ya tsarki ka hau kan raƙumi kawai sai ka ce a baka ruwa bari ka yi tsarki a'a da wanda yake yin kashi a kan raƙumi ko akan doki ko akan jaki ya tsayar da jakin sai karkata ya yi kashi haba ustaz ai bai ba muttasilin bi hayawan ko kuma kai tsarki akan ta saboda ita dabba ce ba daidai ba ne duka wannan kurakurai ne bai kamata ba kuma ana so a yi shi wuturi sannan kuma ana so a yi tsarkin nan da duk abin da ke karijin minal sabilai ne illa zai banda tusa tusa kan ba a mata tsarki sannan kuma wala yasihu qablahu wudu'un wala tayammum duk abin da aka yi na alwala ko taimama kafin me kafin tsarkin in ai kafin ai bawalin ko kayan bayan gida to alwala ta warware abin da ake nufi kana da taimamarka kana da alwalarka shikenan sai ka yi fitsari ko kai bayan gida kana yin haka alwalarka ta kare taimama ka ta karye tsuguno yana karye bayan gida yana karye taimama yana kuma karye alwala shine sharhin abin da na karanta muku satin da ya wuce insha Allah sati mai zuwa sai mu fara magana akan aswaki da kuma sharantuwansa da sunnonin alwala abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh